بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren sha takwas ga watan rabi'un al-akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin uku ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 57 cikin jerin giyar darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa Ibn Taymiyyah ya yi rubuta wannan littafi ne domin bayyana tsarin musulunci game da shugabanci da jagoranci ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama Allah ubangiji ya gafarta mishi za mu tashi a inda ya ce faslun wa amma haddu shurbi zai fara magana game da haddin shan giya to kafin mu shiga wannan fasli insha Allah za mu dan yi wani tsokaci kamar da muka ambata a karatun baya daga littafin at-turuqul hukumiyya fi siyasati shar'iyya na dalibin sa wato ibnu qayyim al-jawziya wata magana da ya mai muhimmanci game da abubuwan da suke jawo yaduwar zinace zinace da makamantansu gashi daga littafin at-turuqul hukumiyya din da yake cewa faslun wa min dhalika anna waliy al-amri yajibu alayhi an yamna ikhtilat ar-rijali bin nisa'i fil aswaq da gaske ababen da ya kamata a yi don hana yaduwar barna ta zina da dangoginta shine wajibi ne akan shugabanni su hana cakuɗe ɗeniyar maza da mata a cikin kasuwanni wal furaji da wuraren bukukuwa wa majami'in rijali da duk inda aka san wurin tattaruwan maza ne قال مالك رحمه الله ورضي عنه أرى للإمام أن يتقدم إلى السياج في قعود النساء إليه مالك يتي إنا غن واجبيني أكن شغبا يهنا ما سيد الزناريا سنة السياج masu sai da zinariya da sauransu wurin da aka san mata na yawan zuwa shagon zinari shagon kayan karas shagon kayan kicin shagon shafe-shafe shagon brazier da blouse da makamantansu to a hana su zuwa kawai mata su zauna a cikin shagon su ta fira yace wa'ara Allah yutraka Allah ya turka almar'ata shabba tajlisu ila siyabi kuma shugaba ya hana ƴan mata budurwai suna zama kawai a shagunan maza fa amma almar'atu almutajalla wal khadimu ad-dur yace amma idan mace ta zama wato tsohuwa ce ko wadda take mai aikin gida addunu wadda take makaskanciya allati la yuhtammu ala alqu'udi wadda ba za a la yuttahamu la tuttahamu ala alqu'udi wadda ko an ganta a wani waje ba za a tume ta ba dama wata mace ce mara daraja haka irin masu aiki a gidajen manya din nan waɗanda suke ba su da wani kima a cikin mutane haka ba za a yi tunanin wani abu game da ita ba wala yuttahamu man taq'udu indahu ko da an ga ta zauna a gurin wani ba za a tume shi ba fa inni la ara bi zalika ba'sa maliku yace wannan babu komai fal imamu mas'ulun an zalika malam yace liman shugaba Allah ne tambaye shi game da bari da yake ana cakuɗe ne a maza da mata ba kai ba gindi a makarantu da kasuwanni da shaguna da ko'ina wal fitnatu bihi azima kuma fitnar da ke faruwa sakamakon wannan tana da girma قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله يأتي ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ban bar wa maza wata fitina ba wacce za ta cutar da su kamar mata bukhari da muslim suka rawaito wannan wa fi hadisin akhara ba'idu bainar rijali wan nisa'i a wani hadisin kuma aka ce ku dinga nesanta tsakanin maza da mata ko da yake wannan hadisi bai inganta ba hasali ma malamai suna cewa la asla lahu kamar yadda ibnu hazm ya faɗa a cikin tawqul hamama da shi da ibn al-hajj a cikin al-madkhal da kuma irin wato mulla aliyu al-qari a cikin asraru al-marfu'a al-asraru al-marfu'a fil ahadith al-mawdu'a da Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin al-ba'ifa alamba hadisi na 6296 duk sun bayyana cewa hadisin bai da asali amma ma'anar shi tabbatacciya ce wa fi hadisin akhara annahu qala lin-nisa'i a wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata la kunna hafatu tariqi ku dinga bin gefen hanya ya ku mata ku dinga shiga tsakiyar hanya wannan yana cikin shu'abul iman na Imam al-Baihaqi da littafin Ibn Hibana as-Sahih kenan da wasu wurare waɗanda ba wannan ba da lafazin laysa lin-nisa'i wasatu tariq wannan kuma kaga bata jiran sai yan sanda ko kaseliya sun saka ta mai hankali ta tafi wannan dokar ta tafi gefen hanya ya fi mata mutunci wa yajibu alaihi man'un nisa'i min al-khuruji mutazayyinatin mutajammilat yace wajibi ne akan shugaban al'umma ya hana mata fitowa da kwalliya da cin gayu haka kawai su ci kwalliya su fito suna yawo a gari wa man'uhunna min ath-thiyab allati yakunna biha kasiyatin ariyatin kuma wajibi ne akan shugaba ya hana mata sanya kaya wanda za su zama sun sa amma tsirara suke kasiyabil wasi'a ar-riqaq kamar tufa mai fadi amma kuma wanda yake shara-shara wa man'uhunna min hadisar rijali a hana mata kuma zama suna taɗi haka nan da maza fi turuqati akan hanya wa man'ur rijali min zalika a hana maza da yin wannan wannan fanda ana gaskiya ke wa in ra'a waliyul amri an yufsida alal mar'ati idza tajammalat wa tazayyanat wa kharajat thiyabaha bi hibrin wa nahwihi faqad rakhasa fi dhalika ba'd al fuqahi wa asaba malam ibn qayyim yake cewa idan shugaba yaga wata mace ta ci gayu ta fito ta yi kwalliya in ya ga dama zai iya bata mata wannan kwalliya ya sa a watsa mata bakin mai ko tawada ko a zuba mata gawayi ko toka ya ce faƙadar khasa fi zalika ba'adul fuqaha wasu malamai sun ce babu laifi wa asaba kuma sun dace don mas'ala ce game da barna za a yi mata barnar dukiyarta ne yanzu ko kuwa gyara ne malamai suka ce za a yi haka wa hadha min adna uqubatihin al maliya wannan ya daga cikin uquba da za a yi musu mafi karanci kamar an ci tare su وله أن يجلس أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها ya halarta ga shugaba idan ya san labarin wata mata wata ke yawan fita daga gidanta ya sa a aje wani mai gadi a kofa gidan ya hana ta fita wala siyama idza kharajat mutajammila musamman tana fita da kwalliya bal iqrarun nisa'i ala zalika kai abar mata su ta fita da kwalliya ba a hana su i'anatul lahunna alal ismi wal ma'siya to wannan ana taimakon su ne akan saban Allah da ɗauka cikin barna sawon iyaye ne ko mazaje ko yayi ko duk wanda yake da magana a kansu ko malaman makaranta islamiyya ko makarantar boko a gan suna kwalliya kuma a su ba a hana su ba to wannan ana ba su dama ne kamar lasisi ne akan su yi barna wallahu sa'irun waliyal amri an zalika malai yace kuma sai Allah ya tambayi shugaban da ya bari ana yin haka a wannan ba karin matsala bace wa qad mana amirul mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu an-nisaa min al-mashi fi tariqir rijali wa dan khattab ya hana mata su dinga bin hanyar maza wal ikhtilat bihim su dinga cakuɗa da maza fi tariki akan hanya fa ala walil amri an yaqtadiya bihi fi zalika wajibi akan shugaba ya koyi da umar akan haka قال الخلال في جامعه مال أبو بكر ابن محمد ابن هارون الخلال أبو بكر الخلال بابا مالمي أمذهب الإمام أحمد ابن حنبل wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da sha ɗaya mai littafin aljami lifiƙihi ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal sanda yake rayuwa baya yadda a rubuta fatoyinsa to bayan ya rasu wannan ɗalibi ya taso ɗalibin ɗalibansa ne sai ga akwai buƙatar wannan fatoyi ya dinga bi gari gari ƙauye da birni sai da ya tattara su yayi aljami littafin wasu bangaren shi sabbata amma an buga waɗanda aka samu akwai kitabul waqfi akwai kitabul tarajjul akwai kitabul ridda wa zanadika wa ahlul bid'a suna nan mujalladai kamar guda takwas an hada su gaba daya to shine al-jami na al-khallal a ciki yake cewa akhbarani muhammad ibn yahya al-kahal annahu qala li abi abdullahi yace ya ce wa ahmad ibn hanbal arar rajula as-su'a ma al-mar'a in naga wani mutumin banza yana tsaye da wata mata a wani wuri da ban fahimce su ba qala sihbi yace ka kwarma mishi ka ce mishi me kake a nan wajen وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله يتي إن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية النبي صلى الله عليه وسلم يتي كاغا دي مچي انت سكا تراري a cikin riwaya cikakke yake cewa li yajidu rihaha tana so a dinga jin kanshin jikinta ta fita daga gidanta annabi ya ce fahiya zaniya zunubinta irin zunubin mazinaciya ne Allah ya tsare mu wannan ya cikin sunan nasa'i da al-musnad da imam Ahmad ibn Hanbal da sunan al-kabir na baihaqi da mushkil al-athar na al-imam tahawi da isnadi tabbatacce malam ya ci gaba da cewa wa yumna al-mar'ata wa yumna al-mar'ata shugaba ya hana mata idza asabat bakhuran in ta saka turare an tashhada isha al-akhirah ana ta zuwa masallaci fil masjidi faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama dan ko annabi ya ce al mar'atu idha kharajat istashrafaha ash-shaytan ita mace in ta fito shedan ne yake zama yake zuwa ya ƙara yaukakata sai a dinga kallanta tana burge mutane kowace iri ce kuwa wannan cikin sunan al-Imam Tirmidhi da da as-Sahih na Ibn Khuzaimah da al-Mujam na Imam Tabarani al-Kabir da al-Awsat din da kuma musannaf na Abubakar Ibn Abi Shayba cikon shi shine annabi ya ce cewa wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha fi qa'ari baitiha annabi ya ce mafi kyan mafi kusancin abin da zai sa ta zama kusa da Allah Allah ya kalli fuskarta Allah ya yarda da ita shine cikin ƙuryar ɗakinta zamanta cikin ɗakin ta mata komai wala raiba anna tamkinan nisa'i min ikhtilatihinna birrijali yace babu shakka akan cewa baiwa mata dama su dinga cakuɗe ɗeniya da maza aslu kulli baliyatin wa sharrin wannan shine asalin duk wani bala'i da duk wani sharri wa huwa min a'zami asbabi nuzulil uqubatil amma na daga cikin kuma abubuwan da ke kawo uquba wadda kowa sai ya ji a jikinsa kamar da ake ji yanzu kama annahu min asbabi fasadi umuri al'ammati wal khassa kuma yana kawo matsala a samu barna a cikin al'amarin jahilai da malamai da sarakuna da shugabanni da attajirai kowa da kowa wa ikhtilatu rijali bin nisa'i cakuɗaɗɗen ne maza da mata sababun shine dalili li kasratil fawahishi wal zina samun alfasha iri daban-daban da zina wa huwa min asbabil mautil am da yawan mutuwa cutar s ta yawa wa tsawaini almuttasila da kuma annoba wata bayan wata a yi wannan a gama a koma wannan a yi ta cuta a yi ta tattalin arziki a yi ta mace-mace a yi ta 'yan kama mutane a yi ta gobara annoba iri-iri ga sunan kamar da gani gani saboda wannan zamanin kuma cewa ake kullum wai su fito su kafada da kafada da maza ana encouraging din su har akwai yan kare yancin mata akwai yan kaza akwai yan kaza da maza da mata duk suna wannan harka a wanda ga namiji yana goyon baya mata akan wannan wani ma shugaba ne shugaban da ake cewa ya hana za ga wani shine shine akan gaba akan yin wannan duk mukami mata yake ba duk harkar shi da mata yake kaga shi ne kan gaba wajen kawo wannan barna kenan in makarantu ne ga sunan ba islamiyin ba ba na bokon ba ba ƙananan ba ba manya ba ko ina an halasta wannan cakurai ne da haka in dai ba a daina ba ko to kar a dinga mamaki abin da yake bi baya wannan shine hakikanin gaskiya jama'a in dai ba a hana ba a inda kake da iko ka hana ko ka rage iya abin da zaka iya idan islamiyya ce ai ajin maza daban ajin mata daban in an samu hali gedin shigan maza daban gedin shigan mata daban wurin da mata su sallah daban na mata daban sabon din mata daban na maza daban idan an samu hali malaman mata daban malama ƴan uwansu maza malaman su maza daban in ba samu ba a yi maneji da abin da ya sauka amma a sa ido amma a ce a bar staff room a haɗu a haɗa assembly aji maza da mata har ma a ce kugu da kugu maza da mata su zauna kamar da ake a university kowa ya kama abokin harkar shetai to wannan fa babu barnar da ba za a gani ba mafi karancin barna shine za a yaye kunya daga idan ƴaƴa matan mafi karanci kenan wadda bata fada barna ba za ka gabata jin kunyan maza ba ta da taka tsantsan in ta ga maza ta kauce gefe ta saba da shiga cikin maza ta saba da jin warin maza ba ta ganin shi a matsayin wani abu daban wata kuwa daga nan za ta iya komai ƴaƴan nawa suke shiga university su fito a rasa kansu saboda gaba ɗaya tunaninsu ya canza ba wai dole ta yi zina ba amma tunani zama da take a cikin maza ya iskanta da tunaninta to wannan shine barnar da muke ciki jama'a kuma duk waɗannan bala'o'in da ake isa da alaka da waɗannan shin bala'i ne na annoba yunwa fatara recession mugayen shugabanni masu yankan kai yan satan mutane masu yanka mutane su aje kansa akan akan akan akan kirjin su biya da alaka da wannan kamar da kaji ya ce yana daga cikin asbabu al-mautil am da kuma abba'un al-muttasila walan maktarat al-baghaya bi askari Musa sai dai kawo maka hujja a cikin tarihi ita lokacin da aka samu cakuɗe ɗaya tsakanin wato karuwai da sojojin annabi Musa wa fashat fihim al-fahisha suka zo su zinace zinace arsalallahu ilaihim at-ta'un shine Allah ya ko musu da annoba famata fi yawmin wahidin saba'una alfan mutum dubu saba'in suka mutu a rana ɗaya wal qissatu mashhura fi kutub tafsir karanta tsabari da ibnu kathirin karkashin watul alaihi naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawi wannan bal'amu dan ba'ura da ake cewa an ce mujabu da'awa ne an ce kaza an ce kaza shine ya dinga gayyato mutanen banza aka zo aka dinga shiga wasu na sai da abinci a kam da annabi Musa yi da sojojin shi na musulmai wasu su sai da abinci wasu shara wasu suna wanke wanke wasu kuma suna kaza da haka suka dinga yaudarar sojojin nan na musulmai suka bata musu addini gabaki daya annoba ta barke a cikin su to haka din da kaji zaka tarar ko menene ana so sai an saka mata a ciki siyasa a sa mata ilimi a saka mata komai duk wani taro da za a yi a ce sai an ba mata su ma nasu nasu yancin ana ganin ma dole haka kawai shine daidai kuma iyaye da ubanni da kowa ya goyi bayan haka babu wanda yanzu zaka auri yan shi bayan ta gama makaranta ka ce ta zauna a gida ya ce ya yadda zai ce bai yadda ba an kashe kuɗi ta yi makaranta dole ka bar ta aiki ko da titin ne wanda aiki din na private school sai ta yi shi in ba ta samu wannan ba ta samu aiki a aneko ko waye ko yan baye ko ta je asibiti ko ta je ta aiki a gidan gona ko kamar ta bude shago a kasuwa ko ta kama shago ta yi boutique a wani plaza dole dai ka bata tana aiki wani irin bala'i ne wannan jama'a wannan abin sai an biya farashin shi nan da shekaru sai an biya farashin shi yadda ake biyan farashin wannan zubar da jinin wanda bincike ya tabbatar da cewa sakamakon kallace-kallace fina-finai da aka yi akwai lecture da dan uwa malam abdulsalam baban gwale ya kwanan nan last week takenta tasirin fina-finai ga al'umma ya yi bayanai masu muhimmanci sosai kafin ita na taɓa ku labarin wani bincike da wani malamin mai a sokoto game da tasirin kallon fina-finai ba waɗannan na hausa ba tukuna wannan ai suna ba da tsafta tukuna ana maganar fina-finai na india america na japan na china na mexico na korea waɗannan wanda da gaske suke kafircin da kuma na kudancin najeriya da nan misali kana gani ana zubar da jini kana gani ana fyaɗe ana zina ana tsafi ana bautar gunki ana sujuda ma cross ana rairaye duk wannan barna da ake gani shekara talatin da suka wuce sune suka daskare a cikin kwakwalen mutane yanzu suke aikata wannan barna aka saba da ganin barna da waye san irin wannan barnata barnatan waye san su ana aka koyi kiɗa da rawa shi sa zaka ga su ma yan kanan suna yi ana aka koyi soyayya aka koyi kisa aka koyi fashi aka duk wani abu a cikin sa aka koya wannan fina to haka yanzu wannan mata da ba su san zama a gida suna fita su bar ƴaƴansu a gun nanis wasu ma nanis ɗin kafirai duk za su tafi aiki ga baki su suna fita su tafi kasuwanni suna fita su tafi ofisoshi duk komai da su ake a waje ko to nan da shekaru talatin za a biya farashin shi wannan ƴaƴan da ake haifa suke girma a hannun nanis ba za su zama irin ƴaƴansu da maza da mata ba za su zama ba ba su zama irin mudannan da muke da saurin tunan da ragowar tunanin addini ba wani wasu irin mutane za su zama daban in ka je ƙasar misira za ga irin wannan mutanen musulmi amma ba su da ruhin addini kwata-kwata hasali ma za ka ga masallatai a birnin alkahira masallaci ya kai masallaci baka taba gani irin shi ba amma za a yi sahu ba a wuce za a yi sallah ba a kaiwa sahu uku ta uku ne kuma babu wanda za gani da gemu kowa haka za gani shi kamar kamar an manna mishi ayon a haɓa shi sannan kuma wanda kuka sallar azhar da su ba za su zo su la'asar ba in mutum ya sallar azhar la'asar magariba isha asuba limamin wurin watakila sss ne ma shi zai sa sunan shi a cikin lita cewa na fa yana da zafin ka addini sai a fara binciken shi an cire musu ruhin addini gaba daya kuma ka je makarantun su farfesoshin su mafi yawan su mata ne dukkan su mafi yawan su mata ne to an yi wannan magana sai a ce an hana mata yancin su ai yancin su na nan a cikin gidajen su annabi ya ba su yanci cewa mar'atu ra'iyatun fi baitiha shugaba ce a gidanta me take nema fiye da wannan ta shugabanci falanta ta shugabanci azaru ɗinta ko ta shugabanci kitchen ɗinta bai ishe ta ba in ya zama dole sai an buƙace su za su fito su wani abu to a kai su inda yake da mutunci inda ya zama na dole amma a ce kowace mace ta yi aiki tsakanin da Allah jama'a wannan bala'i ne bala'i ne ba kankani ba ni ma dan boko ne sai kuma na ki faɗa wannan kaji daga baki na inda wani wanda bai boko bane sai a ce saboda bai san boko bane a'a abin da yake tsantsan gaskiya ce kuma dukkan mu nan wanda ya shekara talatin da sama da haka ko kasa da haka da ya makaranta ya fita ya bar babar shi a gida ya dawo ya tarar da ita a gida ta yi musu abinci na safe ta yi musu rana ta wanke musu kaya ta yi musu na dare kullum ta kula da su tunanin shi ba zai taba zama ɗaya da wanda zai fita suna koko fita da babu shi ba zai fita za ta fita kun dawo karfe biyu na ranar yan yara sai dai su dawo su nemi abincinsu a kula ko kuma su dafa da kansu tana ta yi ta wata tashi aiki ba sai karfe hudu in ta dawo baban shi ma ya dawo ba ta kula shi ba so ta dawo a gaje ma'aikaciyar banki ke ta dawo da ragowar aiki ko malamin makaranta ce ko nas ce ta dawo da ragowar aiki da za ta yi ba ta kula ku ba gobar safa ma fita za ta yi ba zai tunanin ku orientation ɗin ku ba zai ɗaya da na waɗancan da suke tare da mahaifiyarsa a gida ba kuma Allah ya san tsarin da yake so a rayu a kai da yake su zauna a gida kar su dinga fita wa karna fi buyutukunna da yace matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ummu salama bayan rasuwarsa ko aikin hajji ba ta zuwa tace tana aiki da ma'anar wannan aya ne wa qarna fi buyutikunna daga nan sai dai makabarta daka irin iyayen mu na nan sun fi kowanne iyaye kwatanta abinda Qur'ani ya ce amma yanzu duka boko ne halaka mutane duk ba tunanin kuma za a je dai kawai a nemi kuɗi kai hata islamiyya ba ko islamiyya ta za a dinga tafiya kullum ba tunda islamiyya inda an iya sallah da zakka an iya tsauki da da kula da miji da sauransu ya ishe ta tunda ba malama take so ta zama ba kawai za a je ne islamiyya ana gulma ana sai da maganin maza ana ana ana ana zama ana kowa tana ba da labarin mijinta da kishiyarta ba karatun suke zuwa ba to balantana kuma bukukuwa su je biki yanzu kuma har da bid'an su je jana'iza ka gansu sun shigo sun bi sahun mata an ce malamai ne suka ba su fatawa suka ce wai su dinga yi a nan garin sannan kaga sun je su ne su ne layin zaɓe su ne layin ƙura'a su ne neman bashi za su shiga kasuwanci za su shiga noma da kiwo wani irin wani irin abu ne jama'a wannan irin tani ne shiga ƙwaronmu muna neman mu zama kamar ƙabilu jama'a irin ƙabilun kudu din nan ɗan kudu ne suke wannan kaje edo ko kaje cross river ko kaje fatakul za ka gaje ka ga wannan amma ba musulmai ɗan arewa hausa fulani bare bari da makamantansu ba su kamata su dinga yin wannan ba wannan ya saba al'adarmu mutum ne kuma zai kai matar shi ya aje ta a layi wai tana bin layin za ta ci bashi a jaiz ko facebook za a ba ta rabin miliyan wai bashi za ta kama sana'a ita ba ta sami ya ce da sana'a ba ma kwata kwata ma za ta in a dura mata kuɗin ruwa wanda zai kai ta wuta ya ku yan mata wallahi ku dawo cikin ta teku kowa ta zauna a gidanta fita sai in ya zama dole sannan za ki fita sai abin da ya zama dole shi ne za ki fita in ba ka ba zauna a gidanki qur'ani ne ce wa karna fi buyutikunna kuma ke da qur'ani bane kam Allah shi kyauta malam ya ce fa min a'zami asbabi al-maut al-am da gaske abin da ke kawo yawan mace-mace kasaratu zina yawan zina bi sababi tamkinin nisa'i saboda an baiwa mata dama min ikhtilatihin na bin rijali cakuɗeɗeniya da maza wal mashi bainahunna suna shiga tsakan bainahum suna shiga cikin maza suna tafiya mutabarrijatin suna masu tsaraici mutajammilatin kuma da kwalliya walau alima auliya ul'amri ma fi zalika min fasadid dunya war ra'iyyati qabla ad-dini lakanu ashadda shay'in man an zalika da shugabanni sun san abin da ke faruwa na barna game da haka da barna a duniya da lalata al'umma kafin a kai ga lalata addini yace wallahi da sun hana wannan so da ga abin go wani lokaci hatta mata aure ma ba ta iya kare mutuncin aurenta za ta je tana alaka da mazaje wadda bata dace ba قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا ظهر الزنا في قرية أذن الله بهلاكها duk alƙaryar da zina ta bayyana a cikinta to Allah ya ba da izini Allah ya kaman shiga ce cewa Allah zai halaka da wannan al'umma qala ibn abi dunya al-imam abdullah ibn muhammad ibn ubaidillah ibn abi dunya babban malami din nan mai mawsu'at wanda ya shekara ta 281 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-tafin shi mai suna zammul hawa yake cewa haddathana ibrahim ibn al-ash'as qala haddathana abdurrahman ibn zaid al-ammi an abihi an sa'id ibn jubair an ibn abbas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ma taffafa qaumun kaila mutane ba za su taba tauye mudu ba wala bakhasu mizana su zama suna tauye ma'auni illa mana'ahumullahu azza wa jalla al-qatara sai Allah ya hana su ruwan sama wala zahara fi qaumin zina babu zina ta bayyana a wasu mutane face illa zahara fihimul maut sai an dinga yawan mutuwa a cikin su wala zahara fi qaumin amal lutin amal qaumin lutin kuma luwadi ba zai bayyana a cikin wasu mutane ba illa zahara fihimul khasfu sai an dinga wato giggirbe su sai an dinga kawo musu annoba iri daban-daban ta kisfewa wata da rana da makamantansu wa ma taraka qaumun al'amra bil ma'rufi wan nahya anil munkar mutane ba za su daina yin wa'azi ba illa lam turfa a amalu sai ya zama ayyukan su ba a kai su sama wa lam tusma du'a'uhum kuma Allah zai daina jin addu'ar su kaga wannan duk ya tabbata a kanmu shi za ga al'umma ta shiga cikin dimuwa da tashin hankali Allah shi kyauta to mu kuma inda mala yace faslun wa amma haddu shurb game da hukuncin shan giya fa innahu thabitun bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hukuncin shan giya haddin shan giya ya tabbata cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qur'ani ya ambaci haramcin giya ne amma bai ambaci idan an sha ga abin da za a yi ba wa ijma'il muslimina sannan ya tabbata da ijma'in musulmai wa qadra wa ahlus sunan malamai masu as-sunan sunan sun ruwaito su ainihin Abu Dawuda da Tirmidhi da da da An-Nasa'i da Ibn Majah da makamantan sun ruwaito cewa anin Nabi sallallahu alaihi wasallama min wujuhin annahu qala manzon Allah ya ce man sharibal khamra fajlidu wanda ya sha giya ai mushi bulala thumma in shariba fajliduhu in ya sake sha a sake mishi bulala thumma in shariba fajliduhu in ya sake sha a sake mishi bulala thumma in shariba fil rabi'a faqtuluhu in ya sha a karo na hudu to a kashe shi wannan hadisi ya zo ta hannun ta hanyar sabai da dama al-Imam Muhammad ya fitar da shi da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i a cikin Al-Kubra da Ibn Majah da Al-Hakim ta hanyar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu an abi sannan har ila yau Ahmad din ya sake fitarwa da Abu Dawuda da Nasa'i da Ibn Majah da Hakim da Baihaqi ta hanyoyi daban-daban zuwa ga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda duk da yake wannan isnadi zuwa ga Abu Huraira bai tabbata ba sannan an ruwaito shi ta hanyar Jabiru da Abu Sa'id al-Khudri da Abdullahi dan Amr dan As da Jarir ibn Abdullah da Ibn Mas'udin da Sharahil ibn Ausin da da makamantansu riwaya ce take mutawatira kwatankwacin haka da haka hadisi ne tabbatacce babu kura a kansa وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة يا تبت cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mashayin giya fiye da sau daya kamar da yake cikin Bukhari da Muslim huwa wa khulafa'uhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mai shan giya sa Abubakar da Umar da Usman da Ali su ma sun zane wal muslimuna ba'dahu da musulmai a bayan shi wal qatl inda aksaril ulama'i mansukhun batun cewa in ya sha a karo na hudu a kashe shi mafiyan malamai suna ganin an soke wannan hukuncin saboda wata rana an kama wani ya zo a karo na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi a mai bulala kada a kashe shi wakila huwa muhkamun wasu kuma suka ce a yanzu wannan hukunci yana yana nan yana aiki wa qad yuqalu huwa ta'zirun yaf'aluhu al-imamu inda al-haja musamman malikiya suka ce a ta'aziri ne su suna da sun yadda ana iya ta'aziri har da kisa kamar da muka ga a baya ku suka ce a shi wannan kisan ta'aziri ne idan liman ya gamsu cewa kai wannan fa bai da wani amfani a duniyar nan sai a aika da shi lahira kawai je ya fuskanci hisabin shi kar ya bata rayuwar musulmai fiye da abin da ya a baya وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين يا تبت cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya tashi hukuncin shan giya yakan doki mai shan giyan ne ko ya sa a duke shi da aljarid zarbar dabino wanda abin wato wannan bulaliya ta, ta, ta, ta dabino wan ni'al ko da takalma arba'ina bulala arba'in wadaraba abubakarin arba'ina sai na bakar shi ma arba'in yake yi wadaraba umar fi khilafati samanina sai dan umar san da yazo halifa shi yakan daka har bulala tamanin wa kana ali radiyallahu anhu yadribu marratan arba'ina wa marratan samanina sai na ali shi kuma wani lokaci yayi bulala hudu arba'in wani lokaci tamanin kamar da hadisin ke cikin sahih muslim fa an al'ulama'i famin al'ulama'i man ya to daga nan ne sai malamai suka samu saɓanin fahimta sai wani ya ce ya jibu darbu tamanina lalle wajibi ne a yi bulalar tamanin famin hun man ya ƙulu alwajibu arba'una wasu kuma suka ce abin da yake wajibi arba'in ne wa ziyadatu ya fa'alu hal imamu inda alhaja ƙari akan arba'in to idan shugaba ya ga akwai bukata sai ya ƙara idza admana nasu khamra idan mutane suka zama suna da idman sun zama addicted suna yawan shan giya sun zama yan ruwa aukana sharibu mimman la yartadi'u biduniha ko kuma wanda yake shan ya zama ba zai ji baya jin tankiya sai ya mishi wannan bulala wa na'u zalika kuma makamancin wannan fa amma ma qilatu sharibina wa qurbi amri sharibi fattak fi al-arba'una amma idan ya zama kadan ya sha ko kuma wanda ya sha ɗin wato bai daɗe da fara sha ba to ana iya mishi arba'in ta isa wa haza au jahul ƙaure wannan shine magana mafi zama daidai cewa shugaba zai duba wanda yake ya daɗe a cikin shan giya sai a mishi maximum punishment ɗin wanda kuma bai daɗe shan giya ba so ɗaya ko so biyu ko ma ya je gidan biki ne ya ga ana shan shi ma ya ɗana to sai a mishi arba'in yace wa huwa qaulu shafi'i wa ahmada fi ihdar riwayatin shine maganar shafi'i da ahmad a ɗaya daga cikin riwaya guda biyu dake aka samu daga ahmad ibnu hanbal fa imana ya ci gaba da cewa wa qad kana umar radiyallahu anhu lamma katura shurbu shurbu zada fihi an-nafya wa halqar ra's yayin da shan giya ya karu zamanin sayyidina Umar sai ya ƙara a cikin dokar ya ƙara idan ka sha bayan maka bulala sai sa a kore ka a gari ko a kulle ka sannan ya sa a aske maka gashin kanka mubalagatan fi zadri amsu dan kaiwa matuƙa wajen hana mutane falau uzira sharibu ma al arba'ina bi qat'i khubzihi aw azlihi an wilayati kana hasana inda za a ƙara bayan mutum ya sha giya bayan mushi bulala 40 sai a ƙara mushi da yanke arzikinsa in yana da wata hanyar samun kuɗi sai a toshe ta a yi prison account ɗinsa misali a je a yi prison account ɗinsa a banki ko ana shi albashin shi na wata uku ko a sa mishi wata tara ko au azlihi an wilati ko a cire shi daga mukamin da yake a kai kana hasanan darakta ne ko shugaba ne ko gwamna ne ko mai wani mukami ko mai sarauta gargajiya ko mai anguwa ko ladani ko waye yana ana kama shi shagiya kawai sai a cire shi daga wannan mukamin a kore shi fa inna umar ibn khattab radiyallahu anhu balagahu an ba'd nuwabihi annahu tamassala bi abiyatin fil khamri fa azala sayyidina umar dan khattab labari ya iske shi cewa wani cikin gwamnoninsa ya tura shi dan ya je an so haraji ya ji labarin yana yin waka giya waka yake yana yaban giya sai umar kawai ya cire shi wani mutum ne mai suna annu'man ibnu adi ibnu nadla ibnu abdul uzza yana daga cikin muhajiratul habasha baban shi wato adi ibnu nadla ya tafi da shi habasha yana matashi sai baban ya rasu a can shi kuma sai ya dawo ya ci gaba da musulunci to shine sayyidina umar ya bashi gwamna a garin da ake cema maisan ana cewa maisan kuma ana cewa dasta maisan sunan gari ne kuma da aka ce misali tudun sebu kuma gara maka ce tudu kawai to ana cewa dasta maisan ana cewa kuma maisan wannan gari da aka bashi gwamna a wajen ya tafi sai ya je sai aka ji shi yana waka yana cewa ga yana ƙasa alahal atal hasna'a anna khalilaha a wata riwayar halilaha anna khalilaha bi mai sana yuska min zujajin wa hantami idza shi'tu ghannatni da haƙinu ƙaryatin wasan najatun tahadu ala kulli mai sami yace idza kuntu idza kunta nadmani fabil akbar iskini wala taskini bil asghar al mutalassimi mutasallimi la'alla amir al mu'minina yasu'uhu tanadumuna fil jawsaqil mutahaddim yace ala ku tsaya ku ji hal atal hasna'a anna halilaha wai labari ya iske wannan matan mai kyau cewa halilaha mijinta shine halil ko khalilaha saurayinta kina aka ce khalil aka saka digo ya koma saurayi ashik aka ce da kuma digon ya zama halil gashi nan wa halaili abnaikum halil miji halil halila mace to cewa mijinta yana nan bi mai sana a garin mai sana yuska ana ta ana ta zuba mishi ruwan giya fi zujajin a cikin kofuna wa hantali da kuma manya manyan wato tambula irin katon kofin nan idza shi'tu yace in naga dama ghannatni da haqinu qaryatin wanda zan kira ce su su mun waka su ne attajirai da manyan garin nan su suna kada mini waka kida ma ina waka wasan najatun da kuma masu kida a coci irin ban na coci ala kulli mai sani zan ce su su ma akan kowane tudu su su kada min ana shan giya suna kida yace idza kuntu nadmani idza kunta kai mai jina idan kai abokin zamana ne a teburin shan giya fa bil akbar iskini to ka cika mini babban kofi wala taskini bil asgarin mutasallimi kar ka samu dan karamin kofin nan wanda zai makale min a jikin lebe na irin nan kofin nan yan China kenan ko wanda zaka dan sha haka dan gahawan nan da Larabawa suke sha a sa mishi babban kofi rabin kilo kenan ko wata gida irin 500 MB din 500 kg din nan la'alla amiral mu'minina yasu'uhu yace yanzu ba ala umar in ji wannan labarin sai ya ji haushi ya ji labarin tanadumuna fil jawsaki al mutahaddimi cewa mun taru muna ta biki a muna biki muna muna fira fil jawsaki a gidan katako ba ta daga sani al mutahaddimi wanda ma ya kusa lalacewa tsohon ɗakin katako da umar ya ji wannan labarin wannan labarin yana cikin littafin abin nan alwasi bil wafayat na as-safadi da kuma littafin littafin ibnu sa'ad shine al-tabaqat da kuma nasabu quraish da mujamul buldan na yaqutu al-hamawi da sarwaito wannan labari da al-istiab na ibnu abdul barri an-namari da umar ya ji labari sai ya kama shi wasiqa yace bismillahir rahmanir rahim حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ذاكر شيء سيتي أما بعد فقد والله بلغني قولك وقد sa'ani yace na rantsi da Allah labarin da abin da ka faɗa ya ya iske ne kuma wallahi da gaske ne yadda ka faɗa wallahi ya bani haushi kamar yadda ka faɗa yace to don haka na cire ka ka dawo ina neman ka shike da Umar ya ce mishi me yasa kai wannan waka yace wallahi ko din tsana giya ban yi ba waka ce kawai yace dama na tsammaci cewa waka ce kawai amma duk da haka ba za ka ƙara mu aiki ba ta baka bani waje ya sallame shi ya rasu ka ta ta talatin bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma kasar Basra ya tuba ya shiga aikin soja inda za a je jihadi da shi yake zuwa da haka har yanzu idan aka samu wani aka ga yana yawan jin waka kiɗa da waka waka yan giya a shayi ruwa ba dan sabo ba ko to wani bai kamata ku bashi ladani a masallacin ku ba dan baya nuna iffa da sanin ya kamata ko ba gaskiya ba duk mutum za a ce yana ɓata lokacin da jin waka yana yana kada yana kada kai ya ji dan asharalle ya ji dan anace ya ji wane ne sunan shi da ake yi dinnan yanzu Hamis Breka ko a wannan bai kamata ya zama cikin mutane nagartattu ba yana daga cikin wato ashabul lahawi masu masu wasa ya biya ma yara da mata kenan ko ba haka ba to kaga wanda bai kamata sai shine ladani ko limami ko shi ke share masallaci ko shine mai daura aure ko shine mai hadan kabari duk wani aiki na mutunci da ake neman mutanen kirki a ciki bai kamata a ganshi ba amma za ku ba shi ladanci to ku ba shi na masallacin gidan kwallo gidan kallon kwallo irin wannan masallatan masallatin na gidan kallon kwallo sai ku ba shi ladanci a can amma masallaci dai na kwarai bai kamata ba to za ku dinga jin wani a shu'ur bin naqas ana fito ana gama sallah ya fito baki masallaci ya sa waka shi ta ta gambu ya ci gaba da ji an jima kuma ya kira muku sallah kaga bai dace ba irin wannan shi ne sai Umar sai ya cire shi yace baya son shugabancin irin waɗannan mutanen Allah shi kyauta fa inna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu balagahu an ba'di nawabihi annahu tamassala bi abiyatin fil khamri fa azalahu wal khamru allati harramaha Allah subhanahu wa ta'ala mala yace kaga dai ita giya wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa rasuluhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa amara annabiyyu bi jaldi sharibiha annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni yace duk wanda ya sha ai masa bulala wace ce ita yace kullu sharabin muskirin duk abin sha mai bugarwa wanda yake intoxicate yake gusar da hankali yake sanya maye min ayi aslin kana daga ko me aka yi shi sawa'un daidai wa daida kana min at-tamri min thimari na 'ya'yan itace ne kal inabi kaman grapes ne sunan grapes da Hausa ne inabi ko inabi inabi war ruqabi ko dabino wanda yake lafiyayyen dabino mai ruwa a jikinsa wa zabibi ko daga zabibi azzabibi an san zabibi ai ko wattin ko daga atin fig aw hububi shin to dan itace ne ko kuma a'a kwaya ce kwayar gero ko dawa su ne alhubub kal hinta kama alkama والشعير da ita ma alkama ce nau'in nan na alkama awul tululi ko kuma abubuwa masu wato wanda suke ruwa kamar sai ce kal asli wato masu zuba kamar zuma awul haiwani ko abin da aka samu ne daga jikin dabbobi kalabanin khaili kamar nonon dawaki ana fermenting din shi ma ai giya da shi bal لما أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة من خمر الإنب شيء هذا لما sanda aka saukar da aka ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam zuwa karshe aka ce a daina shan giya a lokacin a Madina basu ma san giyar inabi ba li'annahu lam yakun bil madinati shajarul shajaru inabi domin a Madina babu bishe inabi wa inna ma kanat tujlabu min ash-sham ana kawo inabi ne daga kasar Sham Suriya فكان عامة شرابهم min nabi da tamri da aka daukacin abin shan su wanda yake mai matsala din nan da yake zama giya daga dabino ne wa qad tawatarat sunnatu anin nabi sallallahu alaihi wasallama wa khulafaihi wa ashabihi annahu harrama kulla muskhin wa bayyana annahu khamr a ya tabbata sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyoyi da dama daban-daban ta zo ta cikin hadisai mabambanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta giya kuma ya ce duk abin da ke bugarwa sunansa giya wa kanu yashrabuna an-nabizal hulwa da ana shan tsini mai daɗi huwa an yumbaza fil ma'i tamrun aw zabibun shine a tsima dabino ko zabibi a cikin ruwa aw yutraha fihi ko a zuba shi a ciki wan nabdu at-tarhu shine a zuba ai mix din su li yahlu al ma dan ruwan ya dadi sai a debi dabino a wanke dabino sai a zuba a cikin ruwa sai a bar shi ya jika wuni guda sai a sha ruwan ya zama ruwan dadi la siyama kasiru min miyahil hijazi don kuma suna da ruwa mai gartsi sa suke mishi haka fa inna fihi maluha yana da gishiri fa hadha nabizu halalun bi ijma'il muslimina to wannan irin tsumin ya halatta kuma har yanzu kana iya yi har yanzu kuma kaje wanda suka san wannan fasahar inda ake noman dabino da inabi za ga ana yi kuma ya fara ma bayyana yanzu a cikin mu zaka iya siyan dabinon ka yanzu ka wanke shi ka zuba shi a cikin wani mazubi ya jika za ka sha ruwan ka ji yayi sanyi ka sa shi a firiji in an zo shan ruwa ana azumi yana daɗin a shan ruwa kuma za ga dabinon shi ma sai ya narke laushi ya ji daɗin ci to amma ba a so ka bar shi ya kwana ya wuni shine matsala idan aka yi to sai dai a shanye shi a ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a bar shi ya kwana ya wuni domin zai iya fermenting zai iya birkicewa yayi gas daga nan kuma kana sha zaka yi samun matsala li'annahu la yuskiru dan wannan baya bugarwa da yake da zobo da kunun aya da kunun tsamiya da makamantansu kama ya hillu kama yadda ya halatta shurbu asiril inab shan asir shine juice abinda aka matse na ruwa daga inabi ko lemu ko gwaiba ko mangwaro ko makamantansu kabla an yasira muskirar kafin yayi kafin ya zama muskil wanda za a kafin ya bugar an an an an an yi extracting ɗinsa daga daga wani abu kamar yadda zaga yan gayu suna yanzu yan gayu ba sa kamar mangoro su ta yaga shi ko rake ko lemu ko yadda dai muke mu mu talakawa kowane abu akwai abun matse shi akwai na matsa rake akwai na matsa lemu akwai na matsa mangoro komi sai sun matse shi sun fitar da ruwan daban su yadda dusar daban sai su sha abin su a natse wannan na yan gayu ne ko amma talaka ina ruwan shi zaka ta gatsa akan hanya rake ma ba aka san fasaha a dinga daddatsa shi inda ba da haka zaka mutu ya rike rake haka kamar zai kai bugu yana yana gardashi to inda suka yi fasaha sai su daddatsa maka su sa maka a leda shi ma yana da kyau haka ya rage mai tsawo ko wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam qad nahu an yanbudu an yanbudu da annabi sallallahu alaihi wasallam da can ya hana yin nabi da ya hana hadha nabi da irin wannan tsimi din fi au'iyatil khashab akwai mazubai containers waɗanda aka hana daga ciki akwai na alkhashab idan ya zama mazubin na katako ne kamar misali a ce sassaƙa ne da ake yin turmi ko makamantansu don an tsima a ciki awul jarri ko kuma wato kabaki shine aljar wa huwa ma yusna'u min turabi kamar kwatanniya idan aka tsima a cikin kwatanniya awul qaz awul qar'i ko kuma dima kalabash an san dima ko aw zurufil muzaffata ko kuma azzarfu wato abin zuba abin zubi container al muzaffata wadda aka yi mata aka shafa mata mai idan suka idan suna da tukunya ko wani abu tunda na ƙasa ne ko na itace don kar ta tsage ko ta fashe ko ta dinga likin suna samun wani mai na musamman kaki ne sai a mulka mata suna jahan za yin wannan fasahar ko to irin waɗannan mazuban kamar yadda kuma na tambayi wani masani a harkar tsirrai da kiwon lafiya ce har yanzu wannan haka yake irin waɗannan mazuban sun bambanta da mazubi na roba ko na kwano ko na silba ko na tangaran wanda za a zuba abu a yi juice a ciki idan aka zuba cikin ɗaya daga cikin wannan kwatanniya ko dima ko tukunyar ƙasa ko makamantansu jikinsa ɗin yana da saurin ya reaction to wannan mixture ɗin nan da nan sai ya juya mishi yanayi musamman ya ce shi wannan tambaya ce musamman duma kalabash in aka zuba ko wannan tana da ƙarfi tana da ɗaci a jikinta awa biyu yawa da abin da aka cika a ciki zai zama a zuwa ciki zai zama contaminated zai zama ya canza siga daga asalin mawar da ke cikinsa da haka akwai tendency kasha yana iya bugar da kai kana ya ɗaukan wata cuta ma da ke jikin wani madda daga cikin mawaɗinsa da haka sai mu kula da sauki tun da yawanci waɗannan abubuwan yanzu ba amfani da su a dai biranen mu sai dan ka je ƙauye za ka iya ganin su wata gida ana ana yin koko a kwatanniya ko ana saka miya a mai sunan shi akushi din nan da makamantansu yanzu duk kwanukan mu na roba ne da tangaran da makamantansu to da sauki to kuma ko su sai an dinga yawan wankewa ko yaushe za ka ci abinci ka dinga yawan wanke shi saboda wani abu da ke ciki to annabi ya hana waɗannan wa amarahum an yanbizu fi dhurufi allati turbatu afwahuha bil akwiya yace su dinga jikawa a cikin mazubi wanda sai ake rufe bakinsa da anna shidata ta dubbufin nabibi da biban khafiyan wala yash'urul insan saboda ita wannan ir wannan zafin da zai yi wannan gafin wannan gashin da yake zama a hankali a hankali yake shiga mutum bai sani ba faruwa ma sharibal insanu ma qaddaba fihi shidda al mutriba wa huwa la yash'ur mutum na iya shan wani abin sha wanda hala an samu shigar wato intoxicating power ya shige shi kai baka sani ba kamar fara ce haka dama fara ka ajiye wata bayan awa biyu tana iya wannan wata sai in ta kwana wata sai in ta ji rana wata sai in an rufe ta to da haka in ka zo zaka sha ka tabbatar me kake sha tukunna bai za kana fi saqa'in muwakki'an in shaqqa zarfu idza ghala fihi nabizu annabi yace a dinga rufewa saboda idan an rufe a cikin mazubi idan ya samu matsala ya lalace da zarar ya lalace to wannan mazubin zai fashe shikenan sai a asarar shi ba a sha ba idan kamar da idan ka kulle wani abu wanda yake da gas a cikin kwalba ko ko wani kwantena ko da kwantenan maltina ne in iskan gas din yayi abin nan kawai sai sai fashe to sai ce ku dinga zubawa a cikin mazubai na salka da suke yi na fata sai a kulla bakin shi a ajiye to idan aka zo aka tar da shi lafiya lau ta yarda cewa yana da lafiya lau ina ga ya kumbura to ya lalace kenan ra kwalba ba ta kumbura bai ta sai in ta sai in ya tsananta ko kuma watakila mai sunan shi kula ko ko irin waɗannan ababen shan da muke amfani da su kama ce kwanan sha ko wani kwantena makamanci haka in dai ana yi din to a yi nan take a shanye shi wannan kenan to za mu zo mu ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ruwaito cewa bari mu karasa dan gabar madanta ce cewa warwiya anhu annahu rakhasa ba'da hadha fil intibabi fil awiya daga baya kuma an ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sassauci akan ana iya yin tsini a cikin waɗannan mazubai waɗannan containers kala daban-daban da yace kuntu na qad nahitukum anil intibabi fil awiya fantabihu wala tashribul muskira da na hana ku amma yanzu kuna iya yi amma dai kar ku sha wanda ya ya zama muskiri ya lalace yana cikin sai muslim ta hanyar hadisin buraida fakhtalafa as-sahabatu wa man ba'dahum min al-ulama sakamakon haka sahabbai suka yi sabani da malaman bayan su fa minhum man lam yablughu nasakh wani labarin wannan nasakh din bai kai mishi ba aulam yusbitu ko kuma bai tabbata ba a wurin shi fanaha an lintibazi fil awiya da aka yace kawai babu kyau wa minhum man itaqada thubutu thubutahu wani kuma ya kudurta cewa wannan hadisin ya tabbata wa annahu nasikun kuma ya goge wancan farakhasa fil intibazi fil awiya da aka ya halasta cewa babu laifi wa minhum fasami a ta'ifatun min al-fuqaha anna ba'da sahabati kanu yashrabuna an-nabiza sai wasu malamai kuma suka samu labarin cewa ai akwai sahabbai waɗanda suke shan tsini fa atakadu annahu almuskira sai suka ce a to kenan wannan me sa buguwa din nan ne kenan farakhasu fi shurbi anwa min al anwa'in min al ashriba allati laysat min al inabi wat tamri daga nan suka bada fatawa akan halaccin a sha waɗannan ababen sha waɗanda ba inabi ba ba kuma dabino ba wa tarakhasu fil matbuhi min nabid tamri suka kuma bada sassauci akan shan abin da aka dafa bayan ya yi faminti kuma an dafa shi kamar da ake palm wine da makamantansu da burkutu an dafa shi ya dafu na attamr na dabino waz zabib da kuma zabibi idan lam yakun lam yuskir sharib in dai ba zai sa maye ba wannan fuqaha'u a a a hanafiya kenan zamu zo mu ji a gaba har ma ta kai ga suna bada halaccin shan annabi din har ma aka samu har cikin malaman su wasu suna sha eh duk akwai su a cikin tarihi waɗanda suna shan abin da ke sa maye bisa mazhabinsu na cewa in kayi tsimi ba da niyyar yin giya ba ko ya lalace zaka sha kayanka saboda ka'ida ta asali cewa innamal a'malu binniyati duk da wannan fatawa ce ba daidai ba amma an samu malamai ma suna sha da wannan fatawar malaman kasar kufa tarihi suna nan da yawa a cikin sayar alamin nubala'i zaka ji zahabi na faɗa ya ce wani kaza yana shan muskiri a bisa mazhabinsa Allah ubangiji ya kyauta za mu saurara anan sai Allah ya mu darasi na gaba insha Allah nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh